Mhm. Nan ne ko? To farkon fasalin To. To, bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم نعم تمام جيم
فصل wannan fasali kenan في حكم زيارة قبره صلى الله عليه وسلم cikin hukuncin ziyarar shabbakin annabi sallallahu alaihi wasallama وفضيلة من زاره وسلم عليه da kuma darajar wanda ya ziyarci annabi meye meye mukami meye martaba meye daraja ta wanda ya tashi ya tafi ya je ziyarci shugaba
وكيف يسلم ويدعو
kuma wannan fasalin zai yi bayani yaya za ka yi sallamar a gurin shugaban idan ka je ya za tun da ainihin ba irin kowane guri ba ne shi ne mafi girman biƙa'ul arzuwar samai duk sammai gaba ɗaya ba kamar shabakin annabi duk ƙasai gaba ɗaya babu kamar wannan gurin Allah haka Allah ya shirya yanzu a ba ma a wai maganar zurfi na sirri ba duk abin da ka gani a shabbakin annabi duk abin da ka gan shi a masallacin annabi to an kaga ka kuma ganin wannan abin sai idan masallacin ka sake komawa ka lalibin duniya kaf babu babu wannan haka haka aka yi kyauran kofar masallacin shugaba duk duniya ba irin ba inda za ka je ka ganshi in kana so ka ganshi to ka biya jirgi ka je shabbaki nan za ka ganshi to ƙarshen magana kuma sayidul awwali na wal'akiri ne nan ne gidansa alaihi salatu wassalam to wannan to idan kuma a mukami ne to shugaba ne a nan gurin duk wani annabi da duk wani mursali akwai kaulani a makwancinsa ba ka da ya ka ce nan ne kabarin annabi musa babu wani nan ne kabarin annabi sha'ibu ba ka isa ba sai dai kokwanto a ce tayu nan ne tayu ba nan ba shi kwa nan yanzu in kaje za a gaya ma ran da ya fito daga yakin uhudu ma ga ta hanyar da ya biyo idan ran da ya fito da ran da zai tafi badar ga ta inda ya biyo ran da zai yi hijira gurare goma sha ɗayan nan da izauna ya huta a hanya duk suna nan sai a nuna masu ƙwarai kuwa shi ne nurun lahi ke sallallahu alaihi wasallam na haka da kaje nan to nan mai gidansa nan ne ɗakinsa in ka je nan ga ma za ka ga an rubuta ustuwa na telefon wani al'amudi ne sai in baƙi sun zo to in ya fito a jikin al'amudin zai jingina i saurare su to ina nan wannan a rubuce yake ma a jiki za ka ga ustuwa na telefon a nan gurin yake zama ga ta inda yake fitowa in zai shiga matsalaci duk kuraren nan suna da ga gurin ahalin sufa nan almajiran nan nasa waɗanda ba su da kowa ba su da komai sai shi shi suka sa a gaba ko su ji daɗi ko su mutu ba wani abu duk wannan shine mashahidu khairul khalqi shehu ibrahim yake cewa wa fiha mamarrul linnabi wa maqarruhu ita madina hanyoyin manzon Allah ne bala wa maqarruhu kuma nan ne matabbacin sa bihal buqatul uliya anan babban daki yake min albayt a'zam wane ka'aba wane baitul ma'muri wannan dakin mala to ai shi ɗakin manzan Allah ne a ciki shugaba ne a ciki mala mun ta han mukami kenan da hakuwar
زيارة قبره صلى الله عليه وسلم سنة من سنن المسلمين ziyarar shabbakin manzan Allah sunna ce daga sunnonin musulmai مجمع عليها an an haɗu an yi ijima'i akan wannan ziyara Mm.
وفضيلة مركب فيها kuma wata daraja ce wacce aka kwadaitar a cikinta
حدثنا القاضي أبو علي حدثنا أبو الفضل بن خيرون قال Mm.
حدثنا الحسن بن جعفر قال حدثنا أبو الحسن علي بن عمر الدار قطني قال Mm.
حدثنا القاري المحامدي Mm.
قال Mm.
حدثنا محمد بن عبد الرزاق Mhm.
قال Mhm.
حدثنا موسى بن هلال عن عبيد الله بن عمر Mhm.
عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال Mhm. daga ibn umar ya faɗa
قال النبي صلى الله عليه وسلم ya ce shugaba sallallahu alaihi wasallama ya ce من دار قبري وجبت له شفاعتي duk wanda iziyarce ni ya zo shabaki na ya gaishe ni to kiyama kawai za a jira ta tashi cetarsa zan yi ba zai fada wuta ba ka je wannan gida shehu ya ce wa in sa'alu hal zurtumul karma aqiban wa hal atahaffa zuwar kun je kun ziyarci annabi ce eh mun ziyarce shi ya ba ku kyauta yake kware kuwa to me ya ba ku ci a kai baka san cewa faƙar kana an dan nasu sharkan wa magariba wa ka taba ganin Allah ya halitta da ya kai kyautarsa a gabas ko a yamma to in ka je shabbakin sa ka ji abin da ya faɗa ya ce da ka shiga nan ka je ka gaishe ni kai mun sallaman nan ka ce assalamu alayka ya rasulullah shugaba ya ce wallahi ana tashin kiyama sai na ce sai ka ka shiga aljanna sa wannan ziyara da mukami ta kyawata bayan Allah kun- kullum zuciyarsu nan nan take hankoro shehi da muka je yake gaya mana yake cewa duk rijal duniya mala kowaye ƙarshen minta muradinsa ya gan shi a nan bakin kofar shehu yana ba kultu shi ba su kumilu ko kubi babi gaya musu na ce ni ai ban da magani sai dai in warke in ganna a bakin kofar shan bakin annabi ya ce hatta an biya muradinsu su zo su ziyarce shi a wannan guri arwahu na bayin Allah suna nan suna zuwa adadin waɗanda kifaye suka cinye su a teku don su zo wannan gun ba su irgu ba adadin wanda mutuwa ta kama su kafin su iso ba za su irgu ba Mm. adadin waɗanda suke ta zuwa kuma ba zai irgu ba Mm, gashi nan kuma abin ba iyaka Mm, to Allah ka yassare ga dukkan ƴan uwa a hababin rasulullahi kowa ya samu ya je wannan guri dama ba wai sai da kuɗi ba ai kira ne in ya lamunce ma yace taho wallahi tafiya zaka kwarai kuwa kwarai Allah ya lamunce sarka shugaba sallallahu alaihi wasallam shugaba yace duk wanda iziyarce ni a shabbaki na yace ceto na ya tabbata a gare shi Hmm.
وعن انس بن مالك قال an karɓo daga sayyidina Anas dan Maliku Allah ya ƙara yadda a gare shi yace قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzon Allah sallallahu alaihi wasallam كذبا كان في جواري وكنت له شفيعا يوم القيامه duk wanda iziyarce ni a ije iziyarce ni bayan ne wafati amma a Madina zaka ce nan mu'jiza ce ta al-inba'u bil mughayyibat ba da labarin gaibu ne a yana daga cikin waye sai ya ce agu kaza zaka je ka dinga ziyarta ta nan ai ba wanda ya sani inna allaha indahu ilmu sa'a wa yunazzilu al-ghaytha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun ma za taksubu gadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut ba wanda ya san a ina zai kwanta amma kamilu zati ya ce ni a madina zan kwanta ka zo nan ka ziyarce ni ce duk wanda izo madina ya ziyarce ni amma in ya taho ya taho muhuta siba ya taho don zatin Allah ni ba a zuwa gabana da wani gararin duniya ka zo don zatin Allah don soyayya kurum shauki ya ɗauko ka ujibil madinati talka samma karima khairul wara nasaban wa akrama khima huwa man gada bil mu'minina rahima eh ka je madina a can akwai sarkin baiwa ina nan ka je zai ma baiwa zai ma alheri idan ko ba komai yanzu wannan ai ai sheka ke duk wanda izarce ni amma dan zatin Allah ba dan komai ba dan soyayya shaukan wa mahabbata su dama ƙaunin ai layinsu daban yake ba wai suna, suna zuwa wai a zo a yi magana da su ne a wajen wata hujjatayya ta ce a malam su aikin mahabban nan ta zuciyarsu da kishirwar da suke ji da tashin hankalin da suke ji na wujudu idan suka ga abu ɗaya ma akuwa ta madinan suka gani daɗi suke ji saboda haka su ba a irin layin karatun da kake ɗauka ba ne kai su irin nasu karatun daban yake ba irin naka ba ne in kun yi tarayya a irin naku to su sun yi fifita kuma sun kaɗaita da wani ilimin da kai baka san shi ba tsananin shauki ne da mahabba yake tafiya da su tsirran da Allah ya kai ka in Allah ya baka watsakewa to ka dinga duba ka ga irin halayen bayan Allah malam wannan wani lokacin nan da muka je kamar ranar da za mu wada'i dan na taba gaya wa 'yan uwa akwai ɗaya daga cikin 'yan uwanmu nan manyan almajiran shawali haratu dr yahuza na zaria ya zo ina ziyara ina zai tafi gida ina ta kuka hankali ya tashi in ranar da za ka ban majina ta zo sai ka yi kuka to yana tsaye kawai sai ga wani dattijo ya fito daga cikin harabi ya zo ya riƙe hannunsa ya ce hal'anta tijaniyun ce na ya to zan gaya ma wani abu yanzu karkace ban kwana za ka yi zan gaya ma wani abu ka daina cewa ban kwana ba a yin ban kwana da shugaba abinda za ka ce idan za ka tafi ka koma ƙasauku inda kana so ka koma dawowa to ka je ƙofar shabbakin nan ka dinga cewa wudadan lawuda'an ya rasulallah jaddada maka soyayya nake baban kwana nake ma ba eh zan je gida ne zan dawo yace soyayya nake ma yace to an ka faɗi wannan baɗi ma Allah ya kuma dawo da yanzu zuwansa yana nan zuwa na wajen ishirin zai da wani abu to haka ne wane ne wannan dattijon uhu ba a san kowaye ba to haka ne shi wannan guri ne da asararu ne na Allah to shugaba ne a gurin fa wanda hadaratu zatil aliyati take take masa tambari malan gabansa da bayansa abinda qur'ani yake fada yake fada akan annabi na lafiya ne to da mutane suna ɗaukan wannan izinar ma'anar abin da Allah yake gaya wa annabi ya zo zuciyarsu to da da sun samu haske da yawa da an samu hasken annabi mai yawan gaske eh kware da gaske to shugaba ya ce duk wanda izo madina ya ziyarce ni yana kuma muhtasiban don zatin Allah shehi ya gaya mana yake karka zo madina da kallon gine-gine da kallon kawace-kawacen da aka aka wai wai kamar su sarakunan maka yanzu suna cewa za su kawata gari to mu akwai kawar da ta wuce shabbakin annin ai dama mu a kawace take kai mu ai dama shugaba ne fa gurin nan wanda duk wani mamaki in dai kana mamaki a duniya in ka san manzan Allah to mamaki ya kare mamaki ya kare mala ubangiji ubangiji yana ine masa zantuka iri-iri kaji wata aya can a cikin suratul la'arai kaga ubangiji ubangiji tabaraka wa ta'ala yana cewa waktub lana fi hadhihi ad-dunya hasanatan wa fil akhirati inna hudna ilayka qala azabi usibu bihi man asha'u sai ce wa rahmati wasi'at kulli shay shawai ibrahim da yazo fassara nan gurin sai ya ce shedan ma da yaji an ce rahama Allah ta game komai da ya ce eh to gaskiyar magana ni ma sai na shiga cikin rahama Allah nan to sai ubangiji ya ce to ba za ka shiga ba sai ya ce fa sa aktubu halil ladzina yattaquna ai ita rahama ta masu tsoron Allah zan bawa ita wayutuna zakata waɗanda suke bada zakka wallazina hum bi ayatina yu'minuna da masu imani sai yahudawa suka ce in haka ne mu ma muna cikin rahama Allah nan sai shi ibrahim ya ce sai ubangiji ya fitar da su su ma sai ya ce ai duk ita rahamatawa zan bayar da ita ne ga allazina yattabi'una rasulan nabiyal ummiya ce ai ita wannan rahama da kuka ji na ce ta gama kowa ina ai annabi nake duba da shi sazo to sai a ce ka wuce an ba da shi ka zo ba wallahi ba za ka shige ba komai aikin da kai ce allazina yattabi'una ar-rasula annabiyya al-ummiyya allazi yajidunahu maktuban indahum fi tawrat wal injil yace dukkanin su sun san yadda na dinga sharrafa sunansa a cikin at-taura da injila yace to shine wanda sai na ga an haɗu da shi an bi shi idan an zo da shi to sai in yadda bayi su wuce to yaya siffarsa take rabbul izzati yace ya amurhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkari wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu 'alayhim al-khaba'ith wa wa yadh'u 'anhum israhum wal aglal allati kanat 'alayhim sai Allah yace fallazina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'u an-nura allazi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun kaga ashe gabaki ɗayan sarai da rahama Allah to ka tsaya ka duba kaga ai ina kake dangane da shugaba wallahi Allah ya gama magana ana ya iyakance dukkanin rahamaniyarsa an kaga an samu dugo ɗaya to sai an ba annabi dan ba bi shi ba ba za a samu komai ba ba za a samu komai ba Allah ƙara masa tsira da aminci ƙara masa tsira da aminci to manzo Allah ya ce idan mutum ya zo imin wannan gaisuwa a madina muhuta siban don zatin Allah kana fi juwari ranar alkiyama zai tashi ne a cikin kulawata a cikin juwari na zai tashi ma'ana zan ba shi garanto zan tsaya masa a filin kiyama duk masifar da zai gamu da ita sai Allah ya dauke masa haka shugaba ya ce sannan abu na gaba ya ce wa kuntu lahu shafi'a zan zama mai ceto a gare shi yawmul qiyamati ranar alkiyama don a wani hadisin daban kuma man zarani ba'da mawti faka anna ma zarani fi hayati duk wanda iziyarce ni bayan wafati na to kaman ina raye ne a duniya izo iziyarce ni a haka yake malam eh duk ahlul mahabbati su ina ruwan su da wani zancen wai da da can da kuma yanzu gidan manzon Allah ne gidan shugaba ne in ka ziyarce shi a yanzu shugaba yace kamar ka ziyarce ni ne zamanin da muna nan tare da su abubakar da su umar ce kamar haka ne ka zo kaziyarce saboda shi dama ya faɗa ya ce hayati khairun laku wa mamati khairun laku mutane da karamar kwakwalwarsu sai su ɗauka wai in an je shabbakin annabi sai su ɗauka wai kaman wani abu ne irin yadda kowa yake ba haka ba a ba haka yake ba shi hayyun fi kabrihi sallallahu alaihi wasallam rayayye ne wanda suka bi shi da gaskiya ma suka ba da ransu Allah cewa yake kara ɗauka matattu ne bal a haya'un inda rabbihim yurzaqu rayayyu ne to ballantana wanda kuma saboda shi ne aka ba su wannan shugaba malam menene na wani mamaki akan wannan ba wani mamaki ba wani mamaki nan aga na faɗa wa ‘yan uwa abinda wani ɗan uwa ya zo ya gaya mun ce ka ji abinda na gamu da shi a madina na shiga madina kurin hankali na ya tumanya ni sai in zo in yi ziyara kayan ma na taho da su harami maimakon ge in ajiye su a masauki ya zo gangara cikin banɗakin nan da wannan matattakalan mai tafiya in shiga ciki ya ajiye kayan a gefe jakar tasa ya shiga iwon kansa ya canja kaya ya buɗe ƙofa zai fito kurin ya tarar jaka ba bata nan ba jaka ga kuɗin sadu suna cikin jakan nan ga faskonsa yana ciki talatan da ya tafi da su zai dinga karantawa da dala'ilu duk suna ciki ya gaba komai an ɗauke jaka gine ya fito ya ce hankali na bai tashi ba saboda madina ce sai na taho na zo ne sallah baka a biyu sai na shigo ta babu salai na zo ne gaisuwa gurin shugaba ce ni ne ni ne wa ne ya faɗi sunan ya rasulallah amma jakata ce ban ganta ba yanzu ina so ka sa wani daga cikin hadimanka ko na mala'iku ko na aljanu ka zaɓi ɗaya ka gaya masa ka ce je ɗauko min jakata inda take shi ke nan bayan ya yi sai karanta salati ya ba da hadiyar salati ya ce yana fitowa nan babul baki a nan ya gaje kara gefe an ji an ɗauko masa abin sa'i ya ce ya buɗa ta ko taɓa jakan nan bayan a buɗe ta ma ba a buɗe ta a ina aka ɗauko ce shi ne da sani aka yi ci to wannan wannan ɗan ƙaramin abu ne mana eh da shi ya ce walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka haka Allah ya faɗa walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahum ar-rasul lawajadullaha tawwabar rahima Allahu akbar to mu je
وكره مالك أن يقال زرنا قبر النبي صلى الله عليه وسلم إمام مالك sai ya ce shi a gurinsa makaruhi ne ka dinga cewa ka ziyarci kabarin shugaba makaruhi ne baya son a faɗa haka baya so a face a ce wai mun ziyarci kabarin annabi a shi a ganinsa ina daga cikin waɗansu mashahir irin nasu tunda ai mun faɗa maganarsa a baya ko da almajiransa suka tambaye shi me isa idan an zo magana shugaba ya kafta daga hankalin kafta daga hayyacinka kai ta kuka sai kaga ansa da ya ba su yace da kun san abin da na sani da ba za ku yi min inkarin abin da kuke gani a tare da ni ba ko dai karatu nake biya muku ku zo ku dau karatu shi wannan halin ku kyale ni da shi to a cikin ahwali nasa yake cewa baya so makaruhi ne a gurin sa kace ka je kabar ka ziyarci kabarin annabi shi yana ganin kalmar ba haka za a faɗe ta ba
وقد يختلف في معنى ذلك to malamai suka dinga sabani wai me imamu yake nufi ne cewar baya so a ce an ziyarci kabarin annabi
fakila karahiyatul ismi sai ya ce karhancin sunan sunan ne baya so a faɗa ita kalmar ziyara ce
بما ورد من قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القلوب saboda abin da izo daga faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ubangiji ya la'anci waɗanda mata masu ziyarar kaburbura to yace tunda manzon Allah ya yi la'ana akan mata masu ziyarar kaburbura to ita kalmar ziyarar tun daga la'anta tun ta biyo a bayanta to ba na so a raba ta da cewa an hada ta da zuwa shabbakin annabi sai aka ce masana suka ce a to gaskiyar magana wannan tawilin bai yi ba ai can maganan mata ce ake yi kuma sannan akwai hanyar da da ya sa shugaba ya la'anci wa'annan matan akwai abin da suke a kaburbura idan sun je a lokacin sannan kuma ai magana ake akan maza yanzu kuma sannan ma manzon Allah ya ce da na hana ku ziyara kabari yanzu kuma ku je ku ziyarci kabarin ba komai to muka ce wannan tawilin bai yi ba eh akwai dai dalilin da Isa imamu ya ce baya so a ce mun ziyarci kabarin Annabi
wa hada yaruddu qawlu kaga wannan fadin Annabi sallallahu alaihi wasallama yana yin raddin sa yuhidu an ziyaratil qubur falluha to shugaba ya ce an hana ku ziyara kabari yanzu kuma ya izini ya ce a ziyarar to kaga ba komai
wa qawluhu man la qabri da kuma faɗin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da yace duk wanda iziyarci kabari na to shugaba ma ai ya faɗa hakan ba ya ce wanda iziyarci kabarin nawa mm.
Akwai atalaka ismar ziyarati to kaga kuma shugaba ya saki lafazin ziyara aka ce to ba dai haka imamu maliku yake nufi ba shi akwai abin da ya hanga yake yake nufi mm.
wakila wata maganar aka ce
لأن ذلك بما قيل إن الزائر أفضل من المزور sai aka wasu suka ce ai dalilin da yasa Imam Maliku ya ce kar a ce an ziyarci kabarin Annabi saboda idan mai ziyara da mai ziyara da wanda ake ziyarta shi mai ziyara ya fi wanda aka ziyarta matsayi a gun Allah kamar ni da kai aboki da aboki to idan na tashi na je na ziyarce ka saboda Allah to daraja ta ta fifici ta ka tunda ni na ziyarce ka to sai suka ce watakila imamu maliku wannan ma'anar ya hango yake cewa to kar a ce an je ziyara to nan ma bai yi ba shi shugaba malam wai ina kowa allazi wahidin yake zuwa gurin ba nan kuma yake ba alim ma alal baharul muhidi wa tatruka sawaqiya la tujidi zama liman shaka shehu ya ce bawan Allah ina son baka shawara ka je ka sauka akan albaharul muhit a nan komai yake kamar mai tambaya ya ce wane ne ya ce fa'a ni habiban lai annabi muhammad nake nufi shi ne baharul lahil muhit shi ne kogin Allah da ikewaye komai to shi a kansa a faɗi wannan ƙa'ida shehu ya ce shi ne mafifici daga kullu shi ne mafifici daga kulliya shi shugaba fardan fardan kowa izo ya hau su keli a gwada shi da annabi to akwai ne da babu to a haɗu gaba ɗaya sarkin ƙarfi a ce ya fi sarkin yawa to in an haɗu ma gaba ɗaya min awwalin duniya ila akirha idan an auna su da manzan Allah kama akwai ne da babu sau da haka yanzu ma a hango maganar azza'iru a furar liminal mazuri a nan gurin babu ita ai kowa da ya shiga nema je yi wallahi nema ake zuwa gurin nan kwarai ma'abota basira suna samun albarka idan suka je wannan guri
وهذا أيضا ليس بشيء da wannan shi ma ai ba komai bane إذ ليس كل زائر بهذه الصفة وليس هذا عموما to ai ba kowane mai ziyara ne yake fin wanda aka ziyarta din ba
وقد ورد في حديث أهل الجنة زيارة لربهم to ba an ce yan aljanna ma za su ziyarci Allah ba to da nan ma mai ziyaran ne gaba
ولم يمنع هذا اللفظ في هذه تعالى kuma gashi ba a hana ba a ce yan aljanna za su ziyarci ubangiji to a nan gurin aiki wanda za a ziyarta din har yanzu shine gaba shine rabbul izzati wal jalal eh to shehu ibrahim ku dama yana faɗa ya kullu kilami inda wasfi ilahina fa fihi sawa'un muksirun wa aquran bi kazalika awsaful amin eh amintaccen bawa ma haka yake mm to mu je وقال أبو عمران رحمه الله abu imrana ya faɗa Allah ya ji kansa إنما كره مالك أن يقال طواف الزيارة shi imamu maliku yana karhanci ne akan a ce dawafin ziyara وزرنا قبر النبي صلى الله عليه وسلم da kuma cewa mun ziyarci kabarin annabi sallallahu alaihi wasallama لاستئمان الناس ذلك بينهم بعضهم لبعض saboda mutane suna amfani da kalmar ziyarar ne a tsakaninsu shashinsu da shashi وكره تسمية النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس بهذا اللفظ ya ce sai ya ƙi kada mutane su daidaita kansu da manzan Allah a cikin wannan lafazi وأحب أن يخص بأن يقال سلمنا على النبي صلى الله عليه وسلم ya ce abin da yake so a ce mun je mun yi gaisuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama
وأيضا komawa wata magana har ila yau فإن الزيارة مباحة بين الناس ai kaga ziyara a bar halattawa ce tsakanin mutane in ka je da kyau in baka je ba baka da zunubi ba wani abu dan ko ka je ko ka ka je in ka je dai akwai alheri mm.
وواجب شد المجيء إلى قبره صلى الله عليه وسلم tashi takanas kuwa a tafi zuwa ga shabbakin annabi wannan wajibi ne
يريد بالوجود هنا وجوب ندب وتركيب وتأكيد amma ba wajabci na idan ba kai ba haramun ne a ce za a yi maka azaba wato wajabci ne na mandubanci da kuma kwadaitarwa da karfafawa لا وجوب فرد ba wajabci ne na farilla ba
ولا أولاد amma alkali iya yace ni abin da yake mafi daukaka a guri na أن من أو وكره مالك له cewa hanawan imamu maliku da karhanta wasu cewa kar a ce an ziyarci kabarin manzon Allah لإضافته إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم kalmar kabarin ce imami baya so a fada
وأنه لو قال زرنا النبي لم يكرهه inda mutum zai ce na ziyarci manzan Allah yanzu duk ba haka muke fada ba ai ba ma cewa wani wai mun ziyarci kabari a shugaba ka je ka ziyarta malam Mm.
بقوله صلى الله عليه وسلم saboda faɗin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama اللهم لا تجعل قبري وطنا يقبل بعدي ya ubangiji ina so karka sa kabarina ya zama gunki a bayana da za a dinga bauta masa to haka ne ku Allah ya amsa masa wannan shabbaki ba wanda yake zuwa da niyyar bauta yake zuwa a ba bauta yake zuwa ba ana zuwa a gaida manzan Allah shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana hadisi cewa ma ba ma tun da ya zo ya kawo kalmar la ilaha illallah baya tsoron shirka a gare mu abin da yake mana tsoro mu dinga gogayya da kwadayi akan duniya amma maganar bauta ya kafa mana bautar Allah mun san cewa shi shugabanmu Abdullahi wa rasuluhu bawan Allah ne manzan Allah ne bawan Allah ne manzan Allah ne ba ba a cewa dan Allah ne da amadda'atun nasara fi nabiyihim Shehu Ibrahim yace idza qulta Abdullahi sayyidu khalqihi litansib lahu ma shikaladatu shil kubra ba wanda yake zuwa shabbakin manzan Allah wai dan yaje yi wa kabarin sallah ko yi masa wani abu ba eh soyayya ce take diban bayi take kai su wannan guri Mm, da mahabba wadda kuma a kanta Allah ya raina zuciyar masoya annabi ita Allah yake a kafa a zuciya a so shi sama da kowa da kowa a so shi sama da uwa da uba a so shi sama da 'ya'ya da mata a so shi sama da 'yan uwa da dangi a so shi sama da kuɗi gaba ɗaya a so su sama da gidaje gaba daya ka yadda ka tallafar da dukiyarka a kansa wannan daidai kenan ka tafi ka je ka gaishe shi a madina a hawali iri-iri na bayin Allah Ahmadu Rufa'i fi halatul bu'ud ruhi kuntu ursuluha ba haka ya fada ba da ije itar da shabbaki aka daka masa tsawa aka furgita shi aka watsa shi baya yace to ni ban ga yadda zan in koma ba yace fi halatul bu'udi ruhi kuntu ursiluha a lokacin ina nesa ya rasulallah kullum aikin ruhi na nake ita gurinka tuqabbilul arda anni wa hiya naibati ruhi na ina niyaba ta jikin yana can a wani guri wa hadhihi nawbatul ashbahi to yanzu ga jikina yazo kuma ina ta aiko ruhi kullum to yanzu ruhi ya rabota da arzikin da ya samu a gurinka to ga gangar jikina ma ta zo ya ce to kuma na zo yanzu an ce wan koma baya to yanzu ba zan koma baya ba abinda nake so famdud ya dai ka na kai ta hazabi ha shafati ai so nake ma rasulullahi a gaban su masu koran nan tawa ka bude mun kofar ma in ga hannunka ya fito mu gaisa abinda nake so kenan hakan yayi masa kuma malam sai aka ga kofa kawai ta bude aka ga hannun shugaba ya fito da gaisa da shi saboda shauki mala kowa da irin halayen da yake zuwa da shi wannan guri saboda haka su waɗannan kalmomin da za ka ji busiri yana faɗa za ka ji yana cewa mahattanin nusa lakin lafta asma'uku innal muhibba an al'uzali fi sama duk wani masoyi in dai da gaske ne soyayya ta ratsa zuciyarsa to makiya ƙara masa ƙarfi suke yi shewa yana cewa a ya azili da'ani fa kalbi bihi lajja masu sukan nan wallahi tausayin ku nake ji yace dan tausayin na kuma ni wato ganin wahalar da kuke sha ita ta sa nake tausayin ku domin abin da kuka tasan ma na kuraba ni da wannan sha'ani na muhabban nan yace billahi allazi ba zai yi ba har abada ba za ku iya raba ni da abin da nake na san manzon Allah ba to haka ne zaka soyayya malan ba dama shine na faɗa wa ƴan uwa nan wani ya je ya shafi wannan shabbaki Allah na faɗa ya shafa a fuskarsa wani ya daka masa tsawa ya ce nan wannan abin da kai shirka ne ka shafi ƙarfi to kofin shugaba ce mana shafa shafa a fuskar ya ce da shi shirka ne wannan to wanda daga cikin manya-manyan malaman ƙasar nan yaman makotan saudiya zai wuce sai ji abin ya faru a gabansa ce kai bai kamata an bar abin nan haka ba to rikakken mutum ne mai haske ita da shi yanzu dan wannan bawan Allah ya shafi nan gurin sai ka ce yayi shirka yace kwarai kuwa yace to kana karanta Qur'ani sai yace ina karanta mana yace ka taba karanta suratul yusufa yace na taba karantawa yace a ciki baka ji Allah yana cewa izhabu bi qamisi hadha wa alquhu ala wajhi abi yace basira ku tafi da rigan nan tawa in kuka goga mara fuska warkewa zai yi in ji annabi yusufa sai ce wannan ai shari'ar mutanen farko ne sai ce su mutanen farko an yadda su shirka ai malam sai ga manya-manyan masu rawanin nan na limaman makannan suna gani ta kyamara abin da yake faruwa suka zo nan fa malamin nan idin kai musu ruwan hujjoji suka ce a yi afuwa da Allah a rufe maganan nan a rufe maganan nan ce da fito ku daina cewa mutum ya zo ce Allah ne ya ce a ɗauko rigar annabi yusufa ga rigarsa ya bayar ya ce al'uhu ala waje abi ku je ku lullaba mar a fuska saboda ta shafi jikina a yi tawassuli da ita idansa ya buɗe don mukamin rigar yusufu ta kai ƙofar annabi muhammad to don ba su san shi ba ne shi isa san shi ba to haka ne to mu je اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم مساجدا fushin ubangiji ya tsananta a bisa mutane waɗanda suke da kakkaburburan annabawansu wajajen bauta Mm.
فحما اذا فتح هذا اللفظ الى القبر sai ya tsare raba wannan lafazi zuwa ga kabari والتشبه بفعل اولئك da kuma kamanceceniya da aikin irin wayannan mutane كدأن للذريعة للذريعة don a yanke tsani cewa kar a dinga afkawa zuwa irin wannan
وحتما للباري da kuma yankewa ga wannan babi والله اعلم Allah shine masani قال إسحاق بن إبراهيم الفكي Ishaqu dan Ibrahim al-Faqih yace ومما لم يزل من شأن منع الغروب بالمدينة yana daga abin da bai gushe ba daga sha'anin duk wanda ije aikin haji ita fi Madina yanzu ka je aikin haji baka je Madina ba ka dawo ka iya Hmm. Allah akbar
والقصد إلى الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم sannan kuma yana daga abin da bai gushe ba daga sha'anin duk wanda ya je aikin hajji ya je ya nufi masallacin shugaba sallallahu alaihi wasallama
والتبرك برؤية رونته ya je ya nemi albarka da ganin raulan manzon Allah nan gurin haka ya rubuta aka faɗa ma baina baiti wa minbari rawdatu min riyadil jannati shugaba ne ya faɗa an kaje ma yanzu zaka ga hadisin a rubuce ina nan an rubuta a rawdatu sharifa ta yi tsada yanzu dama mai tsadar ce an ce yanzu idan kaje kai wannan rijista ka shiga rauza sau ɗaya to a tsawon shekarar nan ba za ka kuma shiga ba ba za ka kuma shiga ba abinda za ka yi sai dai ka dinga shiga masallacin kurin amma ita an raubatu sharifa ɗin ne ba za ka shiga ba za ka ganta an kewaye ta da ita gaba ɗinta koren koriyar da duma ce a ciki hududu na rauba yana nan da a nan ne inda shugaba mihrabinsa yake tsallan kaga sarkin maka na yanzu ya ce nan za a koma a dinga liman ya koma nan ya dinga tsaya da can su limaman maka ai a tausiyar da aka yi an ƙara gaba to can gaban ake zuwa yanzu sarkin maka ya ce a bar gaban nan limamin masallacin madina nan mumbarin annabi nan zai dawo to da haka har yanzu a haka ake yi haka ake yi to ita rauza wato halara ce mai girma dausayin aljanna ne wanda waɗansu ma suna faɗa cewa hatta sayyidatun sahil alamina shabbakinta kabarinta ina nan a ciki isa ake ta wasu ka ce ai a nan ne inda take idan ka shiga rauba ita rauba ce ta ƙara abubuwa da yawa ka ga nan inda shugaba yake ɗakin na na aisha ne idan ka ɗan matsa gaba dama ɗakuna ne guda biyu aka yi su ɗakin sai da saudatu ne a gaba to tsakaninsu akwai wata 'yar hanya to idan ka matsa hanyar nan to bayan ɗakunan to ɗakin sai da fadima ne to da aka yanzu tun da ba ɗakuna daga jikin babul baki'i idan ka yi ziyara to idan ka kwana haka inda za a baka kai kwana ai a kange gurin yake to za ka ga babu jibrila to daga babu jibrila idan ka ɗan shigo to a tsakiyar ɗakin sai da faɗi ma kake nan ma mahallin mahallin an sa addu'a ne kwarai nan nan ka zauna sai da mala sai an ka je ka samu ka shiga rauba duka kewaya waɗannan gurare in Allah ya baka dama ka shiga in kuma baka shiga ba to ga muwa jahannam ita Allah ya taimaka yanzu ita ba a hana shiga ba za ka shigo ta babu salam sai ka taho ka taho za ka zo inda za a rubuta kuna as-salatu ala, ala rasulillah nan ne gurin da za ka gaida shugaba to wannan kofar awa 24 a buɗe take shine na gaya wa waɗanda muka je an ma ba ku shiga raula ba nan ya ishe ku shehu ibrahim ya faɗa ya ce muwajihatul hadi wa shammi arijahu ya ce nan muradi na yake in zo in tsaya a bakin kofar nan da ka tsaya a bakin kofa ka gaishe shi to ka fita waje to in ka koma waje shehu radiyallahu anhu anan yake zama to in ka fita wajen babul baqi'i to nan mahallin tawassuli ne domin inda kafa shugaba take ce nan gurin in ka tsaya a nan ka roƙi Allah duk abin da kake so zai an samu in kware ko duk da haka nan din ma yanzu an yi wani kangiya nan ma ba a zama ba a zama duk an hana shi zama to ita ko Madina ko da ka jirgin sama ka leko ta Allah ya yarda da kai kware ko daga sama ka leko aka ce can ne shabbakin annabi billahi lazi muradin ka ya biya kwarai balle ma har fatar jikinka ta taba garin kaga dai a hadisi suna tafiya da abdullahi dan mas'udin kura ta taso ya rufe fuskarsa shugaba ya cire masa ce ka bar kurar ta dinga taba ka kasar da nake ciki maganin bala'i ce haka yake to mutum zai ga raudan manzan Allah zai ga mumbarinsa inda ibn umar za a faɗa cewa kullum ya shigo sai ya zo ya shafa gurin ya shafa a fuskar
wa kabrini za ka ga shabbakin manzan Allah wa majalisihi za ka ga mazaunin shugaba wa malalis yadayhi za ka ga guraren da hannuwansa ya tattaba wa mawadi qadamayhi za ka ga guraren da kafafuwansa suka yi tafiya aka she ya gaya mana yace ku tashi ku fita bayan insha sai ku kikkewaya ku fita da Allah ku taimaka ku kikkewaya ni ma ba dan larura kafa ba tare za mu tafi ce muradin mu idan ɗaya daga cikin ku jikinsa ya wuce ta inda zatin annabi ya wuce ya ce tafiyar samu ta yi riba haka ne ya ce ku ta tafiya in kun ji kun gaji ku dawo aka yi gaya mana lakwar
والعمود الذي كان يستند إليه وينزل جبريل بالوحي فيه عليه za a gaya maka ga al'amudin da idan mala'ika jibril zai kawo wahayi nan yake zama mala'ika jibril ya zo ya same shi
ومن عمره وقصده من الصحابة وأئمة المسلمين kuma ka je ka ga gurin da waɗanda suka raya wannan guri na daga sahabban manzan Allah da shugaban duk wani kafetacce a duniya malan kana tsaye za ka ga a ce ga shugaban ƙasawa ne nan ya taho da ya zo gurin sai ka gaina hawaye ka ga wancan ya fito wani wani daga cikin manya-manyan bayan Allah malam wani mai mulki ya zo sanda muka je wannan maulidin nan ya shiga ya ziyarar ga mukarrabansa nan suna bin bayansa amma da ya fito malam sai kasa tafiya ya tsaya a babul baki'in nan ina kallon koriyar kubban nan hawayensa ina ta zuba duk mukarrabansa sun yi nesa da shi yayin shiru sun kuyar da kansa ire-iren su ba za ka ce ga adadin su ba wasu suna salati wasu suna kuka wasu kashi nan dai a wannan ranar kuma ikon Allah wa'annan tattabaru na, na Madina kai ka ce ga baki ɗayansu suka haɗu suka zo gaban gaban masallacin suka, suka sauka sun fi ƙarfin ka irga su masu irin aikin nan sun zo sun ƙi tashi kuma aka zo aka yi ta kallon su da suka yunkura suka tashi malam sai aka ga kamar wani abu ne can suka je suka yi shawagi suka sake dawowa an ka shiga rauza kalolin tsuntsaye ma baka san ira iyakacin su duk an zo ziyara ne duk mai imani mai san Allah ya matsa ije ya ci arziki ya bar arzikin da yake an kuma mutum zai ci gaba da wasanninsa ci gaba ci gaba da yi ba a yin wasa a wannan guri halara ce ta Allah dan ne muradin ubangiji Allah Allah kalamun ce mana zuwa wannan kalamun ce mana zuwa wannan guri to zaka je ka tarar da wayannan gurare da inda hannuwansa idan ka tattabawa sallallahu alaihi wasallam Allah ya kara masa tsira da amince wallahi itibaru bidalika kulli to sannan amma alkali ya ce to kaji inda bambancin yake in kaje mai zuciyarka take gaya ma mai a wani irin hali kake zuwa gurin ko kurin zuwa kai da labarin tarihi nan kaza ne nan kaza ne a a al'itibar izina shauki da ma'abban nan mai ƙarfi ta fada ma zuciyarka to da ita ake son ka je wannan guri ka dawo kuma kana cikin haske kwarai-kwarai da gaske Allah ƙara masa tsira da aminci ƙara masa tsira da aminci wanda suka yi mana silla zuwa wannan guri Allah ya saka musu da alkhairi saka musu da alkhairi wa'anda ba su taba zuwa ba Allah ya kai su Allah ya kai su amma wanda ya taba zuwa din ne ya ninka wanda bai taba zuwa ba sau miliyan a cikin son zuwa wannan gurin ba tunda kai baka san me ake yi ba a yanzu kai kana da ɗan sauƙi-sauƙi shi ko wanda ije ya ga abin da ya gani ma a ce ka tafi ka je ka tafi kuma in ka zo maka ka tafi jabalin nuri ka ce jabalin nuri nan sai kana ganin izina da ƙarfin shugaba da cewa wannan wani irin mukami ne mala yau fa hawansa da wannan guri shekara dubu da ɗari hudu da wani abu amma a yanzu nan maganar da nake yi a duhun daren nan billahi wasu suna nan suna hawa yanzu wani ba zai sauko ba sai an yi asalar ka je ka shiga duk kuma a mashahidin dama yanzu ai shine ya rage ko tunda a nan yake zuwa yi wa'annan kwanaki masu yawa kuma shine wandan da ko siminti tafin hannu ba a shafa a gurin ba yadda ike haka ike shiga yake zuwa ya zauna a gurin nan to haka gurin yake har yanzu ba ya komai ba sai dai hawan ne tashin hankali hawan tashin hankali ne matattakala 1750 za ka hau sai ka yi kama awa biyu ba ka gama hawa ba to a nan za ka ƙara sanin waye shi nan yake kwana talatin jim ba motsin kowa ba motsin komai me yake yi kuma ba a sani ba hayyan tunda lokacin sallah ba ta sauka ba saboda shi haske ne gaba daya Allah ya kara masa tsira da kuma Allah ya lamunce mana zuwa wayannan gurare albarka shugaba sallallahu alaihi wasallam cewa la razimi Allah saka mu da alkhairi saka masa da alkhairi yayi mana sanadiyar zuwa wannan guri ba daya ba ba biyu ba uku ba saka masa da alkhairi sannan kuma khalifa Allah ya taimaka masa ƙara masa daraja ƙara masa lafiya barka shugaba sallallahu alaihi wasallam dukkan wanda suke cewa mai musu addu'a Allah ya biya musu bukatun su barka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah barka shugaba sallallahu alaihi wasallam Allah ya taimake mu Allah ya mana lidifi da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fatiha kafa daya